أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أنقوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin ikon Allah yau wannan rana ta asabar 18 ko a watan ramadan ko 17 ne 17 ga watan ramadan hijiran manzan Allah tana 1444 wanda ya daidai da takwas kenan tara kai yau asabar ko yau takwas ga watan na april 2023 miladiyya annabi isa alaihi salatu wassalam za mu ci gaba daga inda muka tsaya a karatun mu je insha Allah domin Allah ya ci sunna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تغفرة وذكرى لكل عبد مريد ونزلنا من السماء ماء متعرضا فأنبتنا فأنبتنا به جنات ونحبا حصيد Allah maɗaukakin sarki in muka ɗauko daga ayoyi na ƙarshe kamar guda biyu da aka karanta jiya Allah ta'ala ya ce wa alƙaina fi harawasiya farkon ayar dai za mu ga afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha ma laha min furuj wal ardu madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij to sai Allah ya ce tafsiratan wannan yadda Allah ya halittu sammai ya gina sammai ala ghairi misalin sabiq ake Allah ya ta bari samawati wal ard ya kawata sammai muka gan samman nan ya sama yadda muke ganin ta babu wani karkata ko tsaga sannan ya shimfita ƙasa yadda muke ganin ƙasa ɗin nan muna takasa inda Allah yana faɗa cewa famshu fi manaki bi hawa kulumin rizki na cewa ku taka ainihin wato kafaɗu na ƙasa ɗin ku nemi arzikin Allah duk wannan ya yi mana hikima ya sa duwatsu kamar da muka karanta to sai Allah can sai ke tafsirata duk wannan ni'ima da muke gari ta sama da ƙasa wato izina ce abin kallo ne tafsira abinda za ka duba ka ɗauki darasi a kansa shi ne tafsirata in ka gani sai kuma Allah ya ce wa zikira ka gani kuma ka wa'azantu ka tuno da ikon Allah amma sai Allah ce da kulle abdinmu ne ba kowa zai wannan tafsiratan da zikira din sai bawa wanda yake miƙa al'amarinsa ga Allah mutumin kirki ya biyayya ga Allah shine wanda zai gano wannan ayoyi da Allah ya nuna mana wanda za mu muke gani a sama da ƙasa zai zama tafsiratan lana wa zikira lana zai zama ainihin wato gargaɗi ne mu gani mai izina kuma ya kasance ya kasance wato wato ikon Allah a gare mu to nan malamai akwai abin da malaman balaga ke kira allafuwan nashu allafuwan nasharu yana daga cikin ɓangare ilmul badi a ilmul balaga da Allah ya ce mun halitta sammai khalaqna samawati ma'ana kenan abinda wannan ayat da muka karanta malam sawi yake cewa wal ma'ana khalaqna samawati tafsiratan wadiya mun halitta sammai da kasai sammai kai tafsiratan wa zikra domin mu lura mu wa'azantu wal arda tafsiratan wa zikra allafa wal nashr kenan mun halitta kasa kuma ita ma tafsiratan wa zikra a faɗi abu a dawo a faɗi wani abun wanda zai maimaita wancan abu shi ne ake kira wato allabuwar nasiru wannan wani ilimi ne na wanda suke karanta rhetoric ma'ana ilimin balaga sun san me nake magana a kansa kama shi dama ƙur'ani cike yake da ilimin balaga to wannan kenan abin da malam ya faɗa sai ce fasama'u tafsiratan wal ardu tafsiratan wato ita sammai sama sai ta zama tafsiratan za mu duba mai izina sai ce wal ardu tafsira ita kuma kasa ta zama za mu tunda ita ta fi kusa da mu mun taka kasa mun ga halittun da Allah ya akan kasa to sai zama wa'azi ainihin wato a gare mu sai ce wal farqu bainahuma bambanci tsakanin tafsira da a tazkira sai ce annas tafsira takunu fi ma ayat fi ma ayatihi mustamirra wato ita tafsira yana kasancewa abinda ayoyin abin mustamirra kullum in ka gani zaka ga ainihin suna abu ne wanda yake ci gaba kullum misali ayoyin sama kullum zaka ga wasu al'amura wanda suka shafi ci gaba na rayuwa na dan adam da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala yake ƙara nuna ikonsa akan wayannan abubuwa din sai malam yace wal ardu tafsira wa yace wa tazkira fi ma ayati mutajaddida amma tazkira kuma abinda ayoyin abin na ikon Allah mutajaddida kullum zaka rika ganin sabo aya Allah sabuwa misali a ƙasa sai a ce maka abun hawa الله يجي والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وذيلة ويخلق ما لا تعلم حق الله يجي سيف الوقتين aka saukar da wannan ayar babu mota babu mashin babu keke babu jirgin sama ka gane to sai sai Allah ya ce alqaila wal bighala doki da alfajari wal hamira da jaki litarkabuha wasila Allah ya halitta muku su domin ku hau ku yi kwalliya ma'ana kamar doki kenan sai Allah ta ce wa ya khuluqu ma la ta'lamu Allah kuma yana halitta abin da ba ku sani ba ashe kenan mutajaddida nan gaba Allah ya san za a yi wani abu mai kama da wayannan da aka ambata shine dan adami الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان wannan bayanin da Allah ya sanar da shi sai tunanin kirkiro keke na hawa sai tunanin kirkiro mashin sai tunanin kirkiro mota sai tunanin kirkiro jirgin sama wannan duk abun hawa ne wa yakhluqu ma la ta'lamu to wannan shine shine tazkira abinda ayoyinsa wato suke mutajaddida ne kullum suna sabunta nan gaba kila a yau wani abin wanda an mayo akwai abubuwan da sabanin ba jirgin sama bane amma sai ka kama jirgin sama in ka je wasu kasashe za ka ga gasu nan ana yi inda suke da tsaunuka sai ka ga an yi wani abu mai mai kama da shi ba kamar ɗan gida haka amma za a sa sarƙa ko waya ko ko wani abu mai ƙarfi sai ka hau kawai sai tafi da kai shu sai tsallake da kai tsaunukan nan haka je inda kake so ka je abubuwa dai ga sunan wanda mutajaddida wanda yake suke da alaka da da jaki da alfarji da doki duk ga sunan ana tafi to wannan shi Allah ya samu dace Allah ce sai Allah ke mai wannan zalla minas sama'i Allah yake cewa mun saukar wato ma'an mun saukar da ruwa daga sama mun saukar da ruwa daga sama wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarak Allah sai ce mun saukar da ruwa daga sama mai albarka malam sai ce kasirul baraka ruwa duk inda yake albarka ne shi ne Allah wani guri yake cewa waje Allah min alma'i kullu shay'in hayy mun sanya dukkan abin da yake na ruwa ne in dai na ruwa ne to mai albarka ne shi yasa hatta a shari'a duk abin da yake dan abun ruwa halal ne to shi yasa kuma Allah da ya saukar da ruwa anan sai ce mubarakan mai albarka ruwan da dan adam yake so kenan Allah ke nufi ana ruwan da dan adam yake so in ma ya sha ko ya noman rani ko ya noman damuna ko ya amfani da shi a rayuwarsa shine ma'a mubarakan fa abbatna bihi jannati wannan ruwa muka muka bubbugo da ainihin wato gonaki menene aka bubbugo a cikin gonakin wato abubuwan da ake yi a gonaki din da an ce maka gona ba an sai gaya ma mai za'a an san za ka sa wani iri ne domin wani amfanin ka ya fito ka amfana da shi jannati kawai Allah ya ce ana sai ce kuma wa habbal hasid da kuma kwaya wacce ake girbewa kai ka san nan kai tsaye amfanin ka ake magana to akwai a ce akwai habba a gairar hafi akwai kwaya wacce ba a yankewa misali yanzu idan Allah ya ruwa subhanahu wata'ala akwai iri wanda ba ma a shuka shi sai dai kawai irin bara ne da ya zazzage ya zuba ƙasa idan ruwa ya zo sai kaga ya fito misali a kurkusa kamar tafasa kaga tafasa ba habbal hasib bane duk da dan adam yana amfani da tafasa ba habbal hasib bane habbal hasib shine wanda in ma dan adam zai dauka irin ya je ya shuka wata rana ya girbi kayansa shine habbal hasib ko kuma Allah zai fito da kayansa kamar muna gani a jeji irin abubuwa wanda Allah subhanahu wataala zai fito da su ba kai ka shuka ba za a gansu a irin guri da kamar inda ake wato fulani suke irin kiwo din nan za ka ga ƴaƴan itace sun fito wanda in ka je ka cira ba mai ce ma me yasa ka cira habbal hasid ne shi ma to amma ana habbal hasid shine wanda za ka ɗauko ka je gonarka ka shuka irin nan kana so wata rana ya zama habbal hasid in ya nuna ka girbe ko ka cira akwai wanda ake yankewa kamar gero da dawa in an girbe shi a yanke sannan a kawo gida a yi amfani da shi akwai wanda kai tsaye ake cirarsa a sashi a buhu kamar wake misali wa'annan duk amfani da ɗan adam yake amfani da shi shine Allah ta'ala ke nufi wa habbal hasid wato kwaya wacce muke girbewa mu amfana imma mu ci ko mu sha Allah mun gode ma نعم وإن قلبات قالت لها خير نظير رزقا للعباد وأهلينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
to sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wannan kalaba ta daga cikin ni'imomin da Allah ya mana na abinci sai ya ce ga dabino nan ba su masu tsawo dogaye nan kun ga an yi magana da wa'anda aka saukar da abin cikinsu an yi Allah ya amfani da abin da ake kira bi'a bi'a environmental influence kamar da tura suke cewa ta'sirul bi'a alqur'ani yana bin bi'a ta mutane bi'a ta mutane shine sai a baka misali da abin da kafi gani kake gani kake sani sai Allah ce wan nakhla basita ga dabinai nan wanda suke masu tsawo dogaye laha tsarkun nari tana da 'ya'ya wanda suke haɗo da juna in dabino ya nuna ka yanko nonon dabino za ka gan shi a haɗe ke ɗaya kan ɗaya laha tsarkun nari tana da 'ya'ya wanda suke haɗe da juna wani suna goyo kenan shi da ɗan nari kamar ka ga ya fito sun yi wa juna goyo sun haɗa suke kowanne ɗaya kan ɗaya haka dabino yake fitowa rizkan lil ibad wannan duk abinci ne arziki ne domin bayan Allah to sai Allah ce wa ahayna bihi baldatan maita sannan muka rayar da ainihin wato shi wancan ruwa da aka karanta a baya muka rayar da shi da wannan ruwa gari wanda yake matacce kazalikal khuruj wannan shine haka za a fito da ku kamar yadda aka raye mataccen garin nan da ruwa saukar ruwa garin ya rayu to haka nan za ku fito ran da Allah ya ce ku fito din yan uwa da bino in ka je misali kamar yanzu dabino na da sirri ko da jiya na ji wata baiwa Allah ana tambayar ta gobe bisi ne akan muhimmancin me hikimai da manzo Allah ya koyar da mu wato buɗe baki da dabino a ilmanta take magana take cewa yana da matukar muhimmanci ta faɗi wasu sinadarai na ƙara ƙarfi da yake cikin ɗan adam da yake cikin dabino ce musamman wanda yake bai bushe ba misali kamar dabino wanda yake an ɗauko shi ba a nuka shi ba ce wannan shi ya fi salime wanda ya azumi a ce ya yi buɗe baki da shi ta ce yana da matuƙar muhimmanci a kan wannan duk abin da ka ji manzon Allah ya ce a yi to ko ba ka tambaya in ma ka tambaya za ka san amfanin abu yana daga cikin sirrin buɗe baki da dabino aka ce shi ya fi alheri saboda yana dawo da energy ƙarfi na wanda ya wuni bai ci bai sha ba ke nan tana ta faɗin muhimmancinsa a ilmance tana ta faɗin wasu abubuwa wanda dalilo yake take kunshi a ciki in ka je madina musamman yanzu cikin ramadan din nan abin zai baka mamaki ya burge ka wallahi akwai wata kasuwa da muka je a madina da azumin ramadan wani balarabe sai da ya gaya man dabino kala kala wajen 86 86 a nan take a gaba a nan a kasuwar a madina ya nuna mu wajen kala 40 da ido na nan gani wadda ka dabino kala-kala wani dabino ma an ga ganshi sai ka ga kamar ɗan kaɗan na kaɗan cikin za a ganshi ko dabino kuma wani za a gansu gashi kalle shi ɗaya a fuska amma ɗan ɗaro ba ɗaya ba akwai dabinan da gaba ɗaya Allah bai yi ɗan sama ya kuka ga ɗan shi a ciki ba in ka buɗe cikinsa za ka gaba buɗa ɗan idan dabinan ya nuna ɗan sai narke sai ya koma cikin cikin dabinan to da raga wanda na ce to ya ake samun irin wannan sai ce idan ana son irin yadda ake sai a bar shi a sama yake tambayar sa ya ake samun irin wannan tunda ai da ake samun iri ko sai shi to ina ina ake ce to yadda ake sai in ana son irin akwai wani dabaru da suke masa kamar kilili sai su daure shi sai su matsa shi in suka matsa to sai su bashi a haka to wannan dan ba zai in ya nuna ba zai bi cikin uwan ba cikin dabinan ba sai ya tsaya yadda yake sai ya bushe a haka saboda ka yan uwa abin zai baka sha'awa kwarai da gaske dabino kala-kala wadda za ka ɗanɗanan kuma kowane da irin ɗanɗanan shi yasa akwai wata shekara da lokacin da aka yi yakin saddam hussein lokacin da amerika suka suka sawo su gaba suka sawo shi gaba yake cewa a iraki zai iya ci zai iya zaunawa dabino kadai zai iya shekara goma yana ci da 'yan kasar da dabino kawai sau da Allah ya hore wa dabino su Allah ya ba su shi to Allah nan subhana wa ta'ala tun da wanda ake lokacin ake aka saukar da wannan ayoyi duk wurin ne shi ne Allah ya kawo misali da harkokin dabino Allah da iko yake so haka wannan aya tana nuna mana kuma wato kullun dai Allah yana jaddada mana yanda ake raya yau da gobe a ga abu ya mutu a ga ya rayu abu ya mutu a ga ya rayu shine da yadda ɗabi'an mu take ka je jeji yanzu awaki ma in mun sake su sai dai kama kan ba magana ciyawa yanzu sai dai su riga bin bishiyoyi haka ko wani abu amma bari a yi ruwa kaɗai in ka je yanzu irin irin da zai fito din ba lallai in ka tona kasa ma ka kai shi ba amma shi ruwan shi ne zai nemo irin bai za an zalla alai alma aha tazzad wa rabat wa ambatan min kulli zawjin bahij Allah yake faɗa yake cewa idan muka saukarwa da kasa ruwa a tazzad sai ta motsa wa rabat sai ta kumbura wa ambatat min kulli zawjin bahij sai ta fito da dukkan abin nan nau'i na amfani zaujin bahij nau'i na komi ne ne ba da na ci da wanda ba a ci jama'a wa yake yin wannan Allah yake kaga abu ne mai sauki kuma yanda ake ake shuka amfanin na haka ake za a shuka ka kai ma منها خلقناكم ومن فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى daga ƙasar muka halicce ku wa fiha nu'idukum cikin ƙasa zamu maida ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa zamu fito da ku wata ran yanda kake shuka amfaninka kai rami ka tsara da sungumi ka saka amfani ya fito ka raine shi ya girma har ka yanke shi to haka zaka saka dan uwanka kai ma ko ɗanka ko naka ko ubanka ko waye waye mahaifinka to haka kuma Allah zai fito da shi wannan kada ya ishi ya aya na gara mana imani ya Allah ya ci gaba كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإسرائيل
to nan Allah yana yi wa manzon Allah tasliya ne eh Allah yakan yi wa annabi tasliya annabi dan gatan Allah me tasliya shine rarrashi in ba manzon Allah ba wane ne za a yi wa- za a rika mai lallashi a rika rarrashin shi Allah sai ce kazzabat qawlahu qawmun nuhi wannan mutanen naka ya rasulullah wanda aya tana ta sauka da dalilai amma suna karyatawa to karka damu kafin su mutanen annabi nuhu sun kare ta annabi nuhu falabe sakihim alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahum tufan wa hum zalimun falabe sakihim alfa sanatin illa 50 aman annabi nuhu ya zauna cikin mutanensa shekara 50 kafin tufa ne amma wanda suka bi annabi nuhu alaihi salam duka mutum 40 ne a wani kaulin a wani kaulin mutum tamanin ne ya rasulullahi kanka da ga abin da ya faru farko sai Allah ya ce wa ashabin rizki da ainihin wato ma'abuta a ras su ne 'yan rijiya rijiya suna ci da ita wannan rijiya an ce mutanen hanzala bin safwan ne annabin Allah ne amma bai shura sosai ba wani gurin a ce mutanen annabi sha'ibu amma magana cewa mutanen hanzala bin safwan ne shine yafi karfi akwai kuma bayan hanzala bin safwan akwai annabin Allah wanda Allah ya aiko shi bayan halakar adawa ya zo shi ma ya yi abin da ya yi ya isar da saƙon annabi samudawa ka nike sun ce saƙon annabi salo ya tafi to su ne ashabin rasu ita wannan rijiyar suna ji da ita garin kowa da su da dabbobinsu da komai wannan rijiyar aka dogara da ita shi ne Allah ya kira su da wannan suna ashabin rasu wa samud da kuma mutanen annabi salo su ma Allah ta'ala ya aiko annabi ya aiko shi suka karyata shi wa'adu mutanen annabi hudu wa fir'aun da mutanen fir'auna da mutanansa wa ikhwanu lut da yan uwan annabi lut wa ashabul aika su ɗan uwan annabi lo ai ɗan ɗan uwan annabi ibrahim shine malamai suka ce to nan ya aka Allah ce wa ikhwanu lo yanda abin ya faru shine annabi lo an aiko shi zuwa mutanen sadome lokacin da annabi ibrahim zai yi hijira daga ainihin wato sham ya tashi daga sham sai sauka suka taushi da ɗan uwansa annabi lo suka baro sham shi annabi ibrahim sai sauka a falastin duk wannan ƙabiyar da ta faru isa annabi ibrahim a falastin ne shi kuma annabi lo alaihi salam sai aka ce kai kuma iga ba ya kasa do sai suka rabu dan dan uwansa ne shi wannan an tsaye da shi a wurin aikinsa shi kuma annabi lu zaka ta yi gaba je ka sadu da ya je sadu ba ko ne ba wanda can ba ba da dangi a sadu suka karbe shi bako a matsayin bako ce Allah ne ya aiko ni sai suka aura mai mata ya yi aure a cikin mutanen sadu da ya aure 'yan sadu mutanen sadu to sai ya zama surukinsu to wannan ikhwanul lur da Allah ya kira ƴan uwantaka ce ta ne ta surukunta don mu san muhimmancin surukunta idan ka aure ƴar mutane ka zama ɗan uwansu haka shi ma ya zama ɗan uwanka shi yasa za mu ga auratayyar manzon Allah aksari za ka ga ta taimaka ƙwarai wajen jawo ƙabilu daban-daban zuwa addini don a nuna mana muhimmancin surukunta shine Allah ya kira wa ikhwanul lut wannan mutanen sadun su ne ake nufi ikhwanul lut sai to ashabul aika da kuma mutanen annabi shaib wato al aika shine bishiya wacce ake taro a cikin ta mu ma muna da irin suna anan gari aika din al ghaiba ko anan unguwar na san da akwai jediya katuwa ko da ake taruwa nan da yamma da almajirai an taru da masu ɗaukar karatu da masu abinan allo nan aikaci ko a ce ganji irin inda za a taru daga kullum mutane a suna nan hirar safa da manta ranar ta zara gaba shi ne alghaiba a sabul aika su kuma mutanen na bishi aiku wannan bishiyar don kareriya mai inuwa ita su suke taruwa shine Allah ya kira su da wannan ashabul aika din wa qaumun tubba da kuma mutanen ainihin wani sarki ne tubba sarkin Yaman ne duk wanda yake sarauta a Yaman ana kiransa tubba kamar Fir'auna duk wanda yake ke mulki a Misra a ce mai Fir'auna kamar Najashi wanda ya mulki a Habasha a ce mai Najashi haka shi ma tubba sarki ne na Yaman to duk wannan mutane qaumun tubba da Allah ce kullum kazzabar rasul duk waɗannan da Allah ya zano sun karyata manzanni rasulullah kaka dawo fa haqqa wa in alqawli na yake kakan su yanzu sun halaka labari sun zama labari da ma wasu wanda ba a ambata ba to raka ya rasulullah karka damu domin ka kira mutanenka sun ki har ma sun matsa har kai hijira har abin da ya faru da ya faru to karkata eh sunna ce ta mu inji Allah abin da ya halakar da wa'ancan to su ma kai ma za su halaka sai dai shi manzon Allah wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun annabi yana cikin su a'a sun ci arziki wannan shine mizar manzan Allah da sauran annabawa da manzan Allah ba zai azabtar da su ba inda kana cikin su kuma cikin su don kanku ce yana Madina a Makka a duk gurin duk yankin hijab yankin duniya ma gaba daya duk wanda ya san ji labarin manzan Allah to ya zama in ya karbi addinin musulunci to ya zama al'umman manzan Allah wacce ta karba in kuma bai karba ba to ya zama al'umman manzan Allah wacce aka kira ta ta jiki to in dai annabin yana nan a raye to Allah ba zai azabtar da mutane ba sai kuma aka dawo kan in dai manzon Allah in dai mutane al'umma suna istighfari Allah ba zai halaka su istighfari na hawabi ne idan sun dawo musulunci istighfari ne in kafirai ne in kuma mun musulmi ne to sai ka ci gaba da istighfari to Allah ta'ala ba zai sako mana da irin azabobin da muka ji labari kasan mu yan gata ne al'ummar manzon Allah shi yasa mu kiyaye wannan annabi namu wallahi duk inda aka sami mutane suna wasa da shafiyan manzon Allah wallahi halaka ta zo bin annabi san annabi duka ana su amma akwai wanda suke sakaci akan shakhsiyar annabi ce mu annabi kawai ba mu san shi da wani abu ba in ba aiken da aka kawo shi ba baya yin abin da Allah yake gaskiya ne akwai abin da manzon Allah baya yi sai Allah amma akwai abin da kuma ba zai karɓi wajen Allah ba sai da manzon Allah ko mene ne ya kamata mu kula ƙwarai da gaske to me Allah ya ci gaba fa'ina
بل هم في لبس من خلق جديد لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد to sai Allah ya ce af'ayna bil khalq al awwal halitta farko ta gajiyar da mu ne da kuke cewa wai in an mutu ba a tashi idza mitna wa kunna turaban wa izaman zalika raj'un ba'id kamar karatun mu na jiya da maganganu da kuke faɗa irin wannan to sai Allah yake tambaya tambaya mai ansa af'ayna bil khalq al awwal ai halittar da muka yi muku ta farko ba ta wahalar ba ta gaji shehu ba ba mu gaza ba Allah sai ce balhun fi nafsi bari dai suna cikin shakka shakkan mai min kalkin jadi sabuwar halitta a ce mutum in ya mutu zai dawo shine alba'a kenan ko ce mutum in ya mutu zai dawo kawai suna cikin lafsin ne allafsu shine ashakku sai dai akwai bambanci tsakanin ashakku wal lafsu allafsu aqwa min ashakk kokonto za ka iya janyewa in kaga wata hujja ya karama sai ka ta a ta aman ina kan shakku ne amma lafsu kana zaune cikin abin ba lalle ka janye ba akwai kangara kangarewa da kiyayya da shi yasa kake shakku din shi yasa Allah ce balhum fi lafsi min karke jeje to sai kawai suna cikin babban shakku ne saboda sabuwar halitta to kaga wannan halittar farko shine babu mu aka same mu babu mu kai da babu yanzu ka an kera ka kayi karayu an dauke ka hamma in ga inda aka saka ka in musulmi ne kenan in kuma ma duk yanda kafirai suke yin jana'izar su in mutum ya mutu ko ina ne dai ai ya fi sauki tunda an ga inda aka aje mutum in cikin akwati ne ma an aje shi akwati a makabartar wanda ba musulmi ba in rami ne ake ake in ma konawa kamar yadda hunus indiya suke yi an kona ai an gan shi to duka wannan ya fi sauƙi akan da babu kai mutum biyu ne Allah zai hana su aure sai ruwa ya haɗu a mahaifa sai a halittar mutum daga ruwa ya koma jini daga jini ya koma tsoka tsoka a haɗa tsoka da ƙasusuwa a ta da shi ya yi kwanakin da watannin da zai yi a ciki ya fito wannan bai wahalar da Allah ba sai bayan ka fito ka rayu kuma a ce ka tashi shi ne wahala shi ne Allah ke nufi balfin filafin min karkin jari na walakar khalaqal insana Allah sai yake cewa lalle mun halicci dan adam kun ji ayin tikali kenan walakar khalaqal insana lalle mun halicci dan adam wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu mun san abin da zuciyarsa take tattaunawa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid lalle mu inji Allah mun bi shi kusa akan jijiya wacce take a wuyaye gurgamin wuya kun ji yadda Allah ya dora waccan magana da wannan tana da kyakkyawar alaka wannan aya da aya da ta wuce lalle mun halicci dan adam to wannan aya tana da malan sawi yayi maganganu da yawa mun halicci dan adam mu muka san abinda zuciyarsa take karanta masa akwai hadisai wanda manzon Allah ya magana akan zancen zuci nan malan sawi abinda ya fara kawowa ya ce wannan yana nuna ɗan adam yana zama mutum ne wa ana alamatu wasu bihi nafsu ɗan adam zai zama su biyu ne lokacin da kake tattauna abin da ke kake kibbare kaza kaza kai yi in yi kaza ko in yi kaza to ku biyu ne sai ce tajri bai nan mukalama wa muhadasa wanda tsakanin shi da zuciyarsa za ta rika magana mukalama da muhadasa ya rika maganganun zuci yana tattaunawa a zuci taratan bi hadisin bi hadisiha wa taratan tajiduhu wani lokaci ya rika tattaunawa wani lokaci kuma zuciyar rika tattaunawa da shi to hadisu hubi wani lokacin ya rika magana wani lokacin ka rika magana da shi zuciya wani lokaci kai ka rika magana da zuciya wani lokaci zuciyar ta rika magana da kai sai ce wa hazihil waswasa wannan waswasi da dan adam yake la yu'akhadhu biha al-insanu khairan aw sharra Allah ba zai kama mutum idan yayi wannan waswasi cikin zuciyarsa ba sharri yake magana a cikin zuci ko alheri misali sai yanzu a cikin zuciyar kawai sai ka rika tattauna kace bari in tashi in yi abu kaza abu kaza nan ba na alheri bane bari in tashi in je in maruwa ne bari ta yi in saci kayan wani wal yardilla bari ta yi in yi abin da Allah ya hana to baka tashi din kai ba to shikenan baka da matsala Allah ba zai kama ka akan wannan ba yace sai ce wa misluha misalin zuciya mai karanta irin wannan yace akwai zuciya wadda ke alqafiq zuciyar da za ta hararo ma abu ka rika hararo abu dama akwai wani hadisi da maza Allah ke cewa wa kullu ma khatara bi balika fa Allahu bi khilafi zalika abinda duk ya zo maka a zuciyarka to Allah ya saba nan haka yake to shine al-khatiru akwai al-habis akwai zuciya mai sa tunani ka rika tunani daga nan sai ka tunano makka ga ka can kana dawaji sai kuma ma ka taba zuwa bakila wannan zuciya tana wannan ka dinga tunani al-habis kenan yace wa ammal hammu wannan kenan ya ce akwai zuciyar da za ta sa ka yi himmar abu ka ce bari in yi sai malam ya ce wa ammal hammu amma mutum ya nufin zai yi abu ba ya fita ba fiye alkhair lafi shar za a rubuta maka alheri amma ba za a yi sharri ba ba za a rubuta ma sharri ba manzo Allah ma ya faɗa wa in hamma bi hasabi sayyi'atin wa lam ya'malha duk wanda ya nufin yin aikata mummunan aiki in dai bai aikata ba Allah ba zai rubuta maka lada ba ai alhaki ba to sai malam yake cewa wannan idan yayi nufin yin alhammu ma'ana yayi nufin yin aikata wani abu ko na sharri ko na alheri to Allah ba zai ba za a rubuta maka ba ba za a rubuta maka sharri ko alheri ba wa amma al'azmu fa yuktabu khairan aw sharran malam ya ce amma idan kai azuma ka himmatu ka tashi kenan bari in tashi in je in yi maruwa ne sai ka tashi bari in je in yanki wani sai ka za wuka aljihu ka tashi ka tafi an azamu kenan ka tashi ka bar gurin kana tafiya sai wani abu ya hana ba kai ba to shikenan malam yake cewa wannan za a rubuta maka in dai al'azumu ne wa amma al'azumu fa yuktabu khairan aw sharran in alheri ne za a rubuta maka lada ko da baka yi abun ba in kuma kace sada zumunci za ni misali bari in je sada zumunci ka tafi za ka tafi sada zumunci sai aka kira ka a waya kila wani wani aikin ka ne mafi muhimmanci kwarai da gaske mai lokaci sai ka juyo da abun hawan ka ko da a kafa sai ka tafi wajen wancan kira din nan ka ga kayi azama ka tafi to Allah zai rubuta maka ladan niyyarka haka idan sharri ne kayi azama za ka yi to shi ma ba ko ba kai ba to Allah zai rubuta maka alhaki shine ai wancan hadisin da manzo Allah ke cewa idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul kulluhuma fil nar idan musulmi suka haɗu da takubban su da mai kashewa da wanda aka kashe to dukkan suna wuta aka tambayi manzon Allah wannan mun ji dalilin da yasa ya zama dan wuta saboda yayi kisan kai shi ko wannan ba sai maza ake cewa la'annahu arada an yaqtula akhihi saboda yayi azama shi ma da shi ma da makamin ne yayi shi ma ya daga shi ma ya tsaga sai wancan yayi sa'a ya sare shi to shi ma wannan azamar da yayi to shi ma dan wuta ne to yan uwa akwai hadisi wanda Bilal babban mutum radiyallahu anhu Bilal yana daga cikin wa'yanda ba ma su roici hadisi da yawa wajen manzan Allah ba saboda hidima kullum cikin hidiman manzan Allah ciki to daga cikin hadisan da ya ruwaito wani daga manzan Allah wannan hadisin da za mu karanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan wanda abinda ya aikata zuciyarsa zan faɗi abin hadisin ne da saboda lokaci zan faɗi hadisin da hausa kawai duk abin da mutum ya aikata in dai ya aikata shi da niyya to ko da a niyyarsa bai sami wannan wannan abin ba niyyar kai tsaye ke nufi kila ba alheri ba ne amma shi a tunaninsa alheri ne mu wata ma ya rawaito imam malik ya ce to allah ta'ala zai rubuta masa ne saboda niyyar haka idan mutum ya niyya abin da yake sabanin haka ko sharri haka ko alheri ko sharri amma niyyar za ta kai ainihin wato misalin ya sami alheri ko shari a takaice niyya take kai mutum niyyarka in sharri ne niyya za ta kai sharrin ya tabbata sharri ne idan alheri ne alheri ne zai tabbata ainihin wato alherin ya tabbata Allah samu dace
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد to wannan aya da muka karanta wacce kafin a karanta wannan akwai wasu bayanai da Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid akwai maganganun malamai cewa Allah da ya ce mu muka fi kusa da shi a kan jijiyar nan wacce take magawarin wuya ita ce hablul wari nan siyudi sai ce bil ilmi wannan kusantakar da Allah zai yi da ilmi ne malamai da yawa haka sun tafi akan wannan bil ilmi ne malam ibn kasir sai wani bayani ya ce masu cewa bil ilmi din nan abinda ya sa suka ce ilimin Allah ne ya tsaya a gurin ba Allah ba saboda tsoron kada a samu hululi da ittihadi hululi da ittihadi hululi da ittihadi kalma ce ta ilimin muka wanda suke alaka da sufanci amma hululi da ittihadi falsafa ce ta ce wanda suke cewa bil ilin ko bi ilmihi ne to suna tsoron dankar a fada wancan magana cewa idan dai Allah ya fi kusa da kai akan jijiyarka to kenan kana tare da ubangiji kenan inda kake kana hada da Allah kenan kaga sai ka fassara da hululi da ittihadi shi kuma hululi da ittihadi shari'a ba ta yarda da shi ba haramun ne duk wanda ya da alƙuluri da ittihadi to ya bar shari'a Allah ya fada halaka domin in ka ce hulul ittihadi shikenan ka shiga cikin maganar mutanen kenan yan hakika malam ibn kathir sai ce abinda Allah yake nufi wannan wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mala'iku yake nufi mala'iku yake nufi ba Allah bane kusa da kai a magawar wuyanka a mala'iku ne sai kawo wasu ayoyi da Allah ke cewa wa nahnu aqrabu ilayhi wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun da Allah inda yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sai ka wannan ayoyi wanda ya nuna tunda Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mu mun fi kusa da shi mamaci kenan lokacin da Allah zai dauki ransa mala'iku ake nufi Allah ya aiko mala'iku suna yi wa Allah aiki haka ibn kasir ya faɗa sai ce kuma ga ma inda Allah ke cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz wannan inna nahnu nazzalna dhikra mu ne muka saukar da alqur'ani wa inna lahu lahafiz wannan nunul azamati din nan Allah yana nufin mala'iku ne haka ibn kasir ya faɗa to sai ya ce inda Allah yana nufi shi yake nufi ba zai ce wa nahanu aqrabu ilayhi min hablil warid ba sai sai ce ana aqrabu ilayhi min hablil warid haka mallam ibnu kasir ya faɗa to duka wannan sai ce mala'iku suna shiga jinin dan jikin dan adam kamar yadda shaidan yake shiga saboda su ma ajsamu ne nuraniya jiki ne na haske sai ta yadda suke da shaidan yake da lamma na shiga jikin jinin mutum manzo Allah ya ce inna shaytana yajri fi ibn adam majra yadami dan adam yana shiga cikin mutum kamar iya wato wato shaidan yana shiga cikin jinin mutum kamar yadda jini yana shiga cikin mutum kamar yadda jini ke gudana cikin sa to su ma mala'iku suna da wannan yanda shaidan yake shiga kamar jini ya jibi circulating cikin mutum to haka su ma mala'iku suna iya shiga cikin mutum su yi sakilatin su juya to mu a matsayinmu na almajiran sufaye dukkan wannan da ilimin din da maganar malam muna girma masu kwarai da gaske amma mu sai mu ce kudura ce ta ubangiji shi Allah kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi zalika laysa kamithlihi shay Allah ba halitta bane ba ka kawo tunda shi ya faɗa wa na hannu wannan nunin ai ba ya nufin Allah nunin azabaci ne nuni ne na girma kamar yadda kai ma in ka kasaita za ka yi cewa mu muka yi kaza kamar ciya mana local government ko gwamna sai ce mu muka gina muku makarantu mu muka za ka ja ce ni na gina muku ba to shi ma Allah haka yake cewa inna na hannu wa na hannu aqrabu ilayhi minkum walakin la tufsirun wannan nunun azamati ne haka malamai aksari suka tafi akai amma malam ibn kasir yayi kokari kwarai da gaske ya ce wannan mala'iku ake nufi wallahu alam in mala'ikun ne to in kuma Allah ne to ba abin da zai gagare Allah shi Allah ba halitta bane Allah ba mutum bane suna ka in yace mu ne muka fi kusa da dan adam to ai la yujizu shay'un an zalika ba abin da zai gace da Allah saboda ba halitta bane yadda kake tunanin ubangiji ba haka yake ba to zaka sai mu bi nassin ayar yadda ta wannan yana nuna mana kuma me mu ji tsoron Allah domin yadda kake duk tunanin da kake Allah madaukakin sarki yana tare da kai ka samu muraqaba Allah ba za ka iya koyi mai komi ba shine abin da malamai suka faɗa sai Allah yake cewa mai wajarku iz yatalaqqa al-mutalaqqiyan lokacin da masu wato aiki suke aiki mala'iku kenan ya talakkal mutalaqqiyan raqibu da atili suna kai komo kenan ya talakkal mutalaqqi suna kai komo akan ka dama Allah ta'ala na faɗa cikin suratul ra'd lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah to idan talakkal mutalaqqiyan masu kai komo suna yin kai komo din su an yamini wa an shimali qa'id bangaren dama da bangaren hagu ka'i suna zaune suna sauraron abin da kake suna ta rubutu suna aiki suna kai komo up and down kenan ya talaqqal mutalaqqiyan suna up and down suna cewa su dawo domin me su ga me kake Allah ce ne ma ya lafi min kauli ma yalfiku min qawlin illa ladayhi raqibun atid وجاءت صخرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهين
eh ai sai ka tsaya wannan da kace din ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid sai mu tsaya nan Allah ya ce ma yalfizu min qawlin dan adam ba zai furci da wata magana ba illa ladayhi raqibun atid sai raqibu da atid sun duba wannan abu su rubuta in alheri ne su rubuta in sharri ne malamai sai suka ce Imam Hassan da Qatada sai suka tafi akan cewa maganar duk abin da mutum ya faɗa ko ya aikata dukkan rayuwarsa ne imamu hassan da kata da suka ce haka ne tunda allah ce ma yalfi da min kauli duk abin da za ka yi a rayuwarka komi ne da shi in tafiya kake magana kake da wani suna rubutawa hira kuke yi suna rubutawa mai kake yi suna rubutawa shi kuma abdullahi dan abba sai ce a'a suna tafiya ne wara abin da kake na alhaki ko na lada kama kun san ai shi musulmi duk abin da yake yi ai lada ne ko alhaki haka ne duk abin da ɗan adam yake karka ce haccin abinci haccin abinci har hira da nake yi har hira ne akwai lada akwai alhaki duk abin da kake a rayuwarka noma ka tafi gona ka tafi ofis ka tafi addini kake yi duk abin da kake yi wal inna salati wa nusuki wa mahayaya mahayaya rayuwata da mutuwata lillahi rabbil alamin mahayaya rayuwarka gaba daya ko ta zama alhaki ake rubuta maka ko kuma me ko lada to kaga maganar sayidina hassan da katada ita tafi tafiya a kai amma sayidina abdullahi dan abbas ya ce a'a abinda suke fi su rubuta wato suna rubuta alhakinka ne a cibiyo ya rubuta ladanka kuma raƙibu ya rubuta raƙibu shine shugaba idan aka kai alhaki to shi a cibiyo baya da damar rubutawa sai ya nemi izini wajen raƙibu ya ce rubuta ya ce a'a ɗan jira ko zai tuba in ka rubuta in kai alhaki kenan ka faɗi alhaki ko ka aikata alhaki ma'ana ka kai laifi ko ka aikata laifi to a cido aikin sa sai ya rubuta amma ba zai rubuta ba sai ya nemi izinin wa sai ya nemi izinin rabbi ke in rubuta sai ce dan taurara ko zai tuba in baka tuba ba to sai raki bai ce rubuta faktub arafan Allah rubuta Allah ya hutar da mu da shi in kuma dama aikin kirki ne kai na lada kai tsaye rake mu shine shugaba neman izinin kowa sai dan ko rubuta bai fi min qaulin illa ladayhi raqibun atid saboda wannan aya yan uwa tana tana akwai imamul kushairi imamul kushairi yake cewa wannan aya nan ya faɗa malam sawi za ku gani wannan aya tana nuna mana ƙarshen wato tsoron Allah ka ji tsoronsa da kuma ni'imar Allah saboda me ma ya lafi zinin kaulin ila da zai rakibu na duk abin da za ka yi ga rakibu ga ajiyar to ai sai ka ji kana jin tsoron Allah wajen me kar ka aikata abin da ba daidai ba sai ka ji kuma kana kana kawo ni'imar Allah saboda in ka rubuta in in kai aikin kirki Allah zai rubuta maka lada kuma rakibu shi ne shugaba imam al-bushari yace wannan aya aya ce wacce ya kamata lallai ainihin wato musulmi mai mai alfahari da ita sannan sai hadisi wanda yake bin wancan hadisi na wanda muka karanta dazu wanda shi mun karanta shi a Hausance ne shi ma na Bilal dan Harisa manzo Allah yake cewa inna ar-rajula la yatakallam bil kalima mutum zai iya faɗin kalma ma ya zunna an an tabugla ma ta ma balaga an tabugla ma ta balaga ba zai daukar kalmar ta kai inda ta je ba amma wannan kalmar ta yarda ga ubangiji ce sai Allah subhanahu wataala ya rubuta mai lada har lokacin da Allah zai karbe shi shine ga yadda nassan hadisi yake cewa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima min ridwanillahi ta'ala ma yazunna an balag an tablugu ma balaga baya dauka wannan kalmar za ta je inda za ta je يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه Allah sai rubuta mai yardarsa har lokacin da zai gamu da Allah sai ce kuma wa innar rajula la yatakallamu bil kalima za a iya samun mutum ya faɗi wata kalma min suhudillahi wannan kalmar Allah baya so ya faɗe ta Allah zai sa ya samu fushin Allah ma ya zunna an tabluga ma balagat bai ɗauka wannan kalmar da ya faɗi za ta je ta sadu da fushin Allah bai ɗauki wani abu ba ma'ana yana ganin ba wani abu ya yi ba to sai Allah ya rubuta ya fushi da shi kuma har ran da zai gabu da shi akwai wani mutum ana kiransa alƙama da ya ji wannan hadisin daga bilal sai ce wallahi hadisin bilal ya hana ni da yawa daga cikin zance da yawa zan tashi zan yi hira sai tuna wannan hadisin hadisin bilal da ya tashi zai tattauna zai fara zance zai tuno hadisin bilal wannan hadisi ne za ka ɗauki kalma ba ka ɗauke ta ta je inda ta je ba sai Allah ya yarda da kai za ka ɗauki kalma ka faɗe ta ta fashin Allah ce baka san baka dauke ta da wani muhimmanci ba amma kuma Allah sai ya fishi da kai har ranar da zaka gamu da shi yana fishi da kai yace wallahi wannan hadisin na Bilal ya hana ni maganganu da yawa ya tayi zai surutu zai magana zai tuna wannan hadisi so da ka yan uwa a nan za mu tsaya Allah ya kai mu gobe sai mu dora Allah ka iya mana jama'a mu kiyaye harshen ma yanzu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yasa nace mu tsaya nan gobe sai mu tashi sabon ja sakar filmoci kafin mu yi addu'a je mun yi magana akan wannan mukabala da za a yi da wannan shaidan na bauchi wani mana ya ce dr aladin wani malami ne ce wallah mutum magana ba a shi ba dr jaki ba da dr aladin ne to aka ce an daga na ji nan bayan na tashi da karatu na je na je an yi hira da shi shugaban shari'a na bauchi yana cewa an daga ne saboda wasu dalilai ya faɗi magana mai kyau ya ce mu ba wani abu muke magana ba ba maganar tawassuli da istigasa muke magana ba ta wacce tawassuli da istigasa ai kowa ya san akwai safari tsakanin sufaye da wahabiyya ya ce abinda muke magana a kai kalmar da ya faɗi wa manzan Allah ta rashin ladabi ta rashin girmama annabi ita za a yi taura a tambaye shi ya ce ko ba an fasa ba ne ya ce kalmar da ya faɗa ku ji ya ce nan gaba kaɗan nan gaba kaɗan to daga baya sai na fuskanci su 'yan wato 'yan taron dangi wanda suka tafi daga wasu daga Kano wasu daga Maiduguri wasu daga waye wallahi wannan yaran su Junaidu su Abdul Fatai su Nasiru Ado Musa sun ishe su wallahi ko ɗaya daga cikin su wallahi ishe su ai idan ana kamar yadda wata rana Amin Danta ta Allah ya ƙara mai lafiya aka tambaye shi ana cewa masu kuɗi wane wane wane ce a wannan ba mai kuɗi ba ne yace in kana so ka tambaye mai kuɗi wane mai kuɗi ne tambaye mai kuɗi ba talaka bane zai ce wane ne mai kuɗi a mai kuɗi ne zai ce wane mai kuɗi ne suna ta harkar ilimi da almajiranci da irin mukabala wacce shekaru kusan ashirin da biyar nan baya muna yi mu muka san yadda ake yin ta saraka ɗaya daga cikin ukun nan da na gaya muku wallahi azimi ya ishi dukkan wanda za su tawo ai ba kokawa za a yi ba ba faɗa ba hujja ce kuma abin da zai birge ku da kyan littattafan su na mushe hannunsu na malaman su abin kunya a ce wai musulmi da musulmi ne za su haɗu wannan wai yana ƙara annabi ne wannan kuma yana so a nuna annabi ba kowa ba ne ba haka fa muƙabalar take ba annabi sallallahu alaihi wasallama wannan wani da na gani jiya ma haka yake cewa bawa ne bawa ne bawa ne yana yin haka da hannunsa bawa ne bawa annabi ne haka bawa ne bawa ne bawa ne manzo Allah kowane musulmi a duniya wanda ba ma musulmi wallahi arzikin manzo Allah yake wallahi ko ba musulmi bane arzikin manzon Allah ya ce duk lokacin da ka fito ka ce kai ni annabi ba zai mun kaza ba to wannan gaba ɗaya in aka in za a bi magana zai iya kai garin jami'a to saboda haka muna da kara nana ta godiyar mu ga ita gwamnati to ɗazu ina dubawa sai na ga shi dr jaki din yana magana cewa wai wani security da ya kira shi ashe guduwa suka yi suka ce ba za a yi ba za a yi mukabala ba za a yi ba su sun janye ba za su yi ba dama akwai kungiyoyi da suka rubutu suka turo suka ce su ba su a ciki kamar ina jin kungiyar izala ta jos ne ko suka ce su ba ruwan su a ciki da sauran wasu kungiyoyi haka ashe wai security ne kira ce ce karka yadda ai wannan zaman saboda shirin da aka yi maka irin shirin da aka yi abu jabbar irin yadda aka yi abu jabbar shi za a yi maka in ka yadda aka zauna wannan mukabala ba za ka kai labari ba za a ɗaure ka kuma za a rushe maka masallaci ɗazu na gani a waya ta yana magana da kansa yana cewa shi ne dalili kuma ga ganshi a wayar kwana uku nan da ya magana nan manzon Allah ke nan wallahi duk yara mu ya lalace kuma gani ba duk yara da ya lalace manzon Allah duk wanda yake yana so ya gama da duniya lafiya ya kiyaye manzon Allah ya girmama manzon Allah mu shi ne addinin namu ta wata waka ta rabi usman baba ya ce mu kai muka sani ai magana ce mai ilimi ai malami ne ya ce ya rasulullahi mu kai muka sani domin kai gaya mana Allah ɗin mun san Allah ne wa ya nuna mana manzan Allah ɗin manzan Allah ya nuna mana Allah to saboda haka wallahi wannan al'amari na ji daɗinsa ta hanyoyi da yawa domin a ƙarshe za a gane mutane za su gane ashe wancan haɗin da aka yi na gwiwa kan abdul-jabbar ashe akwai wanda da gaske suke akwai wanda kuma ƙarya suke akwai wanda dan manzan allah da ya suka yi kamar ƙadirawa da tijjanawa akwai kuma waɗanda a'a wannan abdul-jabbar shi ne wanda ya addabe mu a baya ya addabi malamanmu shi ya sa za mu tunda ya haka sai an takure shi an daure shi an yi mai hukuncin da za a yi masa kaga asiri ya ƙara tonuwa kenan asiri ya ƙara tonuwa to mutane da yan najeriya musulmi da wanda wanda ba musulmi ba kowa na da ya san kowa ya san gaskiya kowa ya san gaskiya kuma na ga sahibin ma na jigawa na nan jihar tamu dr abubakar sani burma kudu bawan allah na ɗauka ma ya bace gaba ɗaya tunda tunda kannan mu ya almajirar da suka mai kuka kwanaki na hujjoji ya lif ko mun zo taro ban daga nan ta ɗauka ya fi sai daga shi ma yana wata magana allah ya sa saƙon nan da nake faɗa ya ke kullum tunda ne shi ya tafi kusa da shi a matsayinka ko in ce a matsayinsa tunda ba na ganinsa a matsayinsa na limami na gari shi ne fa limamin juma'a na dutse babban masallaci wanda sarki ke yi fitowa in aka ce babban masallaci yawa kowa naka ne ke an gane sannan to kuma bari sai gobe bi bayani me ya addu'a mana in mun zo gobe insha Allah za mu magana akan akan akan shi akwai maganganun da yayi wanda za mu bi maganganun cewa tukka da warwara shi ne wanda a baya yake cewa malami zai hau mimbarin masallacin juma'a limami ya yi awa biyu na zaki mutane ba fa da kowa yake ba da wannan dutsen da shi yake ba yace wannan addini ne yanzu kaga da wannan abun ya taso shi ma wai yake goyawa Dr. Jaki a fakaice wai mutane ba su bambance annabi da Allah ba haƙƙin Allah ana ba a manzan Allah kai ka san manzan Allah kuwa har za ka faɗi wannan baka san manzan Allah ba yake cewa wai wai sai a ɗauki gobara ne sai mutum ya zo ce a fara dan Allah dan annabi wai kuma aka ba almajirin sadaka sai ce ala kai gaban annabi yau inda baka yarda da wani alba wannan almajirin ya fi ka ilimi ba ya fi ka sanin addini wallahi ya fi ka sanin addini in dai baka san hikimar da almajiri zai ci ala kai gaban annabi ba to kai ka ka koma makaranta wallahi ka koma kai karatu sai yake cewa wai wanda zai zo kan magana kan wannan aya wai sufaye kalmar da yake faɗi sufaye suna sun kai annabi ma'ana suna nuna annabi yau kuma annabi kuma da suna da yana cewa shehannai sun kai annabi kamar kalmar da yake inda bai je ba saboda haka waccan aya ma wacce da da wahabiyawa suna da iko da sun goge ta walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما wannan aya tana ba su haushi wasu yake cewa zan zo magana kan wannan aya fi yadda usufaye suke nufi ba haka bane ciki to muna nan muna jiran ka ka faɗi me take nufi mu ko mu malaman ka wanda ka yadda da su ke hannun ka mu faɗi abin da suke nufi kuma yadda take nufin yadda ba ka so ne wallahi yadda yake nufin yadda ba shi ba sa san wannan aya da wannan aya da muka karanta cikin karatun wa ma kana la bi azin wanda fi wa ma kana la ma'amun bi sarkir wallahi ba sa san wannan aya duk ayar da hadisi da za a girma mashakiyan manzon Allah ba ta so ni ban san me annabi ya musu wallahi ban san ba to an da yake kunya in dai kungiyanci za a fifita a kan manzan Allah wallahi an ji kunya wallahi tallahi an ji kunya saboda haka muna nan za mu bibiye ka ko in ce za mu bibiye shi Allah sa yanda na gani a Facebook ya yi wannan maganganun ina nan na rike maganganun da Allah ya fito da ya fito sosai ya yi magana wannan ayar mu bita ya karanta duk abin da zai karanta akan ayar ita dai ayar ta sauka kuma mu hukama ce to sai mutum irin bayanin da zai akan ta mu kuma sai mu zo mu biyo malamai na sunna wanda ya yarda da su sai mu ga meye bambanci meye waye ne gaskiya mu da shi za ka yan uwa wannan shine a takaici yan uwa kana kana limami na masallaci kana shugaban IEB Islamic Education Bureau duk makarantun islamiyyar mu da makarantun sakandare mu na arabiya karkashin su ke yanzu wanda lalacewa wanda kake shugabancin jama'a irin wannan a ofis ɗinka duk makarantar arabiya ta jigawa da islamiyya ta jigawa na wanda suke junior secondary school da senior secondary school karkashin ofis ɗinka suke amma ka fito ka samu mutanen da suka fi kowa yawa cikin mutanenka ko a ofis ɗinka mutanen mu sun fi kowa yawa ko a makarantun da kake shugabanci mutanen mu sun fi yawa amma ba kunya ba tsoron Allah ka fito kana soke su kana cewa ba ba musulmi ba ne ko kana kore imanin su wannan babu adalci a cikin wallahi babu adalci amma muna nan wa in kuntum kunna kuma mu yanzu tsarin ma da muka yanzu wayannan yaran muka baka da wannan kanan namu Idris dan Adai da ya shekara shi kada ya shekara wallahi yaran yaran fata-fata mutu-mutu in kuma bukata ake yi a zo a zauna a tattauna a matsayin ko majalisar malamai ko a wani guri wanda za a zauna a fito abin nan duk sai mu je kawo na kama kawo na ma zauna a ce an ilimi suna kayan guwa manzan Allah mu dawo kan mawuzo'in mu yi addu'a mu ƙara girmama manzan Allah za ku ji wannan abu muna magana saboda lokacin abubuwan ana ta iya ne ko ina kara giran mu gode wa Allah da Allah ya muna san manzon Allah mu mu shine addinin manzon Allah shi nuna mana addinin ranar alkiyama mu manzon Allah muke so mu je wajen Allah ya sada mu da shi wannan za mu tsaya Allah ya kai mu gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi
Thank you.